لهم ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تهصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا amma ba'ad jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magara muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi yau muna ranar laraba uku da watan ramadan haka ne uku da watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine goma sha biyu da watan uku haka ne ko? sha biyu ko sha uku goma sha uku da watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a daren jiya mun tsaya akan aya ta uku a cikin wannan sura madaniya suratul fata za mu tashi yau kan aya ta hudu insha Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu kan aya ta hudu muka tashi muka tsaya ko za mu tashi kan aya ta biyar li yadkhilul mu'minina a cikin suratul fatah madaniya na'am mi Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار ويكفر تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما
ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذانين بالله ذن السوء نعم.
عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا
bayan mun ga bayani takaitacce akan maudu'in ra'isi wanda wannan sura take karantar da mu wannan sura madaniya babban maudu'in da take karantar da mu shine sulhul hudaybiyya sulhun da aka yi tsakanin quraish da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin watan zulqa'ida a shekara ta shidda bayan hijira lokacin da annabi ya huto da shi da mutanen shi dubu da ɗari hudu a bisa ruwaya ingantatta suka zo umara mun ga irin yadda aka habbase su aka hana su shiga mun ga yadda hal annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Usman da fari ya tura Umar aka samu bayani aka tura Usman mun ga yadda aka yi mubaya'a a ƙalƙashin itaciya yadda aka yi alwashi aka yi alƙawali sahabbai suka sake shiga layi suka dinga alwashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba gudu ba ja da baya saboda labari na jita-jita ya zo ya yada cewa an kashe usman ashe ba a kashe ba usman annabi ya ce in har an kashe usman to za mu shiga cikinsu yanzu yanzu nan aka sake jaddada alkawali ba gudu ba ja da baya za su shiga garin makka za a yaki garin makka an ƙi da wannan munajati an ƙi da wannan alwashi mubaya'a sai ga usman ya zo kuma mun ga yanda aka yi sulhu da irin abubuwan da aka rubuta na sulhu wanda musulmi habbu su ji daɗi ba amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya karɓa ya yarda wannan abin sai ya zame mana fatahan mubina mun ga wannan gaba ɗaya ko kuma lokacin da suka fusata dan umar yana daga cikin wanda ba su ji daɗi ba dan me za mu ɗauki wannan ƙasƙanci ya rasulallah alhali wannan addini namu shine addinin gaskiya idan muka mutu ko yakin muka yi da su ƙuraish kafirai a lokacin duk wanda ya mutu kafiri wuta yayi wanda ya mutu daga cikin musulmi fa aljanna yayi yace wai ba mu muke kan gaskiya ba me yasa ba zan mu yake su ba ya rasulullah annabi yace ni dai na san ni ma'aikin Allah ne kuma Allah baya kumyatar da ni subhanallah a haka nan hal Allah ya sanya musu nutsuwa aka daidaitu aka gano wannan wannan sulhun shine fatahan mubina Allah yayi haka yace ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار Allah ya yi haka don ya sanya mummunai maza da mummunai mata aljanna wadda ƙoramu ke gudana a cikin kalkasinta. Halidi na fiha suna da wama a cikinta har abadin abada. wa yi kafira an sayi'atihim kuma ya kankare musu zunubansu gaba ɗaya. wa kana zalika inda Allah fauzan azima lalle wannan a gurin Allah wani babban rabo ne mumune suka samu wannan nutsuwa da Allah ya sanya musu suka yarda duma'anina suka yarda da sulhun da annabi ya karba su suna ga kamar an kware su kuma sun karba annabi yayi hakuri ya karba wannan babban rabo ne Allah ya ce to in su mumunai ga inda aka sa su aljanna wadda ƙoramu ke gudana a cikinta da ƙoramar ruwa da ƙoramar giya da ƙoramar madara da ƙoramar mine zumwa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma tushaqqaqul ardu ba'd kuma a tsatsaga ƙasa bayan wannan duk ummi kake so kai marmarin shi sai a maka ƙoramar shi a cikin gidanka ummi kake so na asir na ji ko wani abin sha mai daɗi maɗi to sai a mai ƙohe a maka ƙoramar shi a cikin gidanka wannan ƙoramin guda hudu ba su kenan bane ba ba a a komi kake so wai a aljanna a aljanna ba ƙaƙanuka yi jin daɗi ne na ƙarshe kai Allah samu aljanna a cikin wannan wata na ramadan Allah yana ƙara adanta ta Allah ya kamba mata ya ɗaukaka ta ya ƙara zuba mata ado sai Allah ya ce mata ya kusa bayina na kirki za su shigo cikinki Allah samu na ciki tun daga farko lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci aljanna ya zayyana ta ya zuba mata kayan alatu da kayan ado ta ɗaukaka ta yi zama ta yi kawa sai Allah ya ce mata intiki i magana kun san me tace aljanna ta ta yi qad aflahal mu'minun mumunai mumunai sun samu rabo ita da kanta take faɗi cewa mumunai sun samu rabo wanda za su shigo cikinta kai ya ishe ka hadisi guda na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisul qudsi da Allah ya ce a adattu li ibadi ma la aynun ra'at nayi tattali ga bayina na gari abinda idanuwa ba su taba gani ba wala udhunun sami'at wala kunne bai taba jin menene ba na jin dadin wala khatara ala qalbi bashar bai taba dosanuwa ba da tunani a cikin zuciyar dan adam duk tunaninka da duk kawace kawace da zaka tuna ko a muhulki ka sa a muhulki iya kaskaganka a sama ma kana yau ka dinga ganin abubuwa da yawa to duk tunanin zuciyarka kai dan adam annabi ya ce Allah ya ce baka isa ka tuno ba jin dadin da yake cikin aljanna wannan kadai ya isa to lokaci ne yanzu cikin ramadan naka nemi aljanna wannan lokaci ne naka tashi kai ta yawan karatun qur'ani ka nemi wannan aljanna su mumune to ga makomarsu to su kuma kafirai fa sai Allah ya ce wa yu'adhibul munafiqina kuma ya azabtar da munafikai wal munafiqat da munafikai mata wal mushrikina da mushrikai maza wal mushrikati da mushrikai mata zannina billahi zanna sau wanda suke zato mugun zato zuwa ga Allah alaihim da'iratu sau ai da'ira ta azaba shine a kansu kamar jumla ce ta addu'a na gare su da'iratu kewaye na azaba kewaye na azaba ya tabbata a kansu wa gadiballahu alaihim kuma Allah ya yi fushi da su wala anahum Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka wa addalahum jahannam Allah ya musu tattalin jahannama Allah kiyaye mu wa sa'at masira da mummunan makoma wannan in aka ce makomaka jahannama ce ai wannan mummunan makoma ce to kun ga nan gurin aka ce munafikai maza da munafikai mata mushrikai maza da mushrikai mata su ne wannan wanda Allah ya tsine ma ya fitar da su ya musu tattalin wutar jahannama da mummunan makomakin wannan su ne kuma wanda suke mugun zato ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga Allah suke mugun zato menene mugun zaton da suke suna zaton cewa Allah ba zai taimaki ba annabi da ma'aika da da abukanansa ji suke Allah ba zai taimake su ba ko da yaushe idan aka fita gurin yaki ji suke a shikenan kawai bisu dawowa sun yi zaton ai Allah ba zai taimake su ba a'a ba su iya komi da komi kahurai kashe su za su yi gaba daya mugun zato suke ga Allah ba su san ba kudurar ubangiji subhanahu wataala wa ma qadarullah haqqa qadari ba su girmama ba Allah matukar girman shi su wannan munafikan na maza da mata da da da, da mushrikai maza da mata to su kuma kun ga makomarsu kun ji mumune makomarsu kun ga mumune su kuma ga makomarsu sai Allah ya ce walillahi junudul walillahi junudus samawati wal ardi na'am wa kana Allahu azizan ku hakima
sani rundunar ta sammai da runduna ta kasai gaba ɗaya na Allah ne mun yi fasara irin wannan aya jiya walillahi junudul samawati wal ardi runduna ta sammai muka ce mala'iku runduna ta kasai muka ce kamar iska da Allah yake aikowa ko kuma duk wani kwari ko ku- ko kai kanka dan adam Allah iya iya sarrafa ka kaje ka azabtar da wani jindullahi ne to haka ne al'amari yake tafiya junud sa- junud sune runduna na sammai da kasai dukkanin Allah ne Allah ya iya kada ku dinga ma Allah mugun zato cewa Allah ba zai taimaki ba waɗanda suka yi imani a'a Allah ya yi musu ya taimake su saboda alƙawali ne yayi in tansurullah يا ينصركم.
أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawali ya ku waɗanda kuka yi imani in shartiya da sharaɗin in tansurullah in har kuka taimaka ma addinin Allah to Allah ya ce sai ya taimake ku kuma ya tabbatar da diga digan kawai kai ita aikin Allah taimaki addinin Allah ya watsu a doron duniya kuma Allah ya yi alkawali sai ya taimake ka Allah ya yi alkawali to su suna zaton wannan alkawalin da Allah ya yi zai saba ne mugun zaton da suke ina Allah baya saba alkawalin shi Allah ya ce wala yansuranna Allah man yansura Allah sai ya taimaki duk wanda yake taimakon addinin shi ka tsaya ayi aikin Allah da kai ka watsa aikin Allah ka watsa wa'azuzzuka ka taimaka ka zama ɗan agaji wanda za ka tsaya sai an yi wa'azin sai an watsa shi sai duniya sun san abin da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi kaga in tansurullah yansurku kuma wala yansurarna Allah Allah ya yi alkawali ya ce Allah sai ya taimaki manyan suruhu duk wanda ya taimaka ma addinin shi saboda haka aiban da kai ya ɗan uwa musulmi kar a yi ban da kai kar ka tashi hu- tutar baho ake cewa ko menene kar ka tashi haka nan a ka- kai kwaɗin aljanna talakan talak a cikin aljanna wanda shine karetin fakiri talauci a cikin aljanna amma yake gidan shi kamar duniyar nan so goma ne idan aljanna ardu has samawati wal ard uiddat lil muttaqin Allah da yace sabiqu ila magfiratin min rabbikum ku yi tserere zuwa neman gafarar ubangijinku kuma wajannatin Wajannatin arduha samawati wal ardu.
wal ardu da neman wata aljanna wadda faɗinta faɗin sammai da ƙasai ne gaba ɗaya an yi uiddat lil tattalinta muttaqin an yi tattalinta don masu tsoron Allah ku duba faɗin aljanna wa idan ya kasance haka ne faɗin aljanna kai kuma baka da ko rabin kare a ciki ai kayi asara ko ko kwata guda baka da a ciki ai kayi asara saboda haka to kayi kokari ka koma gidanmu na isli ai gidanmu mu da duka ɗan aljanna ne ko annabi adam a ina yake a aljanna ko da shi da hawa su uwayen namu aljanna suke ko kuma aka hudo mu duniya to i kokari ka koma gidanku kal ka je wancan gidan duk abin da za a yi kokari ka koma gida gidanmu aljanna ne insha Allah Allah ya yi alkawali sai ya taimaki duk wanda yake taimakon shi kuma ya yi alkawalin wannan su kuma suna ma Allah mugun zato cewa ba zai taimake ba waɗanda annabi da, da, da, da sahabban shi walillahi junudu samawati wal ard ay rundunar samai da kasai duka na Allah ne wa kana Allahu azizan hakima ku sani shi Allah mabuwayi ne mai hikima akan dukkan al'amarin shi sai mi gaba إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا Allah yake ce ma annabin shi ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inna arsalnaka mu mun aiko ka shahidan mahalarci kana tare da su mutanen wa mubashiran kuma mai ba su albishir da gidan aljanna wa nadhira kuma mai galgadin su da gidan wuta kaga nan gurin annabi ya zo bashiran wa nadhira shahidan yana tare da jama'a ya isar da sako gaba daya kuma shi bashir ne nazir ne bashir mai ba da albishir duk abinda zai nesantar da mu daga wuta ya sanya mu cikin aljanna annabi ya ba mu albishirin shi duk abinda zai sai hudda mu daga aljanna ya kai mu wuta annabi ya mu galgadi a kan shi shine bashiran wa nadira shi annabi kenan sai kuma mine لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا
Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hakan ne, litu'uminu billahi, litu'uminu billahi don ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzan shi, wato addiruhu ku ƙarfafa shi a kan da saƙo, ku kama mai, ku zama ‘yan agaji na musulunci, ku taimaka a kan da saƙo, ku kama, ku tsaya a yi da ku, wato watsiruhu ku ɗaukaka shi shi ne ku dinga ku dinga girmama shi kuna ihtiram din shi wa tusabbihuhu to kuma magana ta komo kanwa الله سبحانه ku dinga mishi tasbihi annabi kaga ba tasbihi ba ake mai me ake mai salati ake mai ko to shine nan malaman luga wa tusabbihuhu bukratan wa asila ku dinga mishi tasbihi sahiya da marece a ka'idar luga kenan nan luga inda aka ce al-damir yarja ila aqrabul madhkur kaga nan ya juya saboda nan gurin damiri yana komawa ila aqrabul mazkur to nan gurin kaida wannan ta tashi kai dai ka san ba tasbihi ba ake ba annabi annabi salati ake mishi sallallahu alaihi wasallam kai ta mishi salati kai ta mishi salati kuma sai ka so shi hiye da kanka ka so shi hiye da babanka hiye da uwarka hiye da komi tukwana imanin ka ya cika da annabi yana raye aka halbo bindiga sai in za ka iya tare ta da gabanka kai ka mutu shi ya rayu tukwana imaninka ya cika ka dinga san annabi yadda ya kamata to ku dinga girmama shi kuna ɗaukaka shi kuna ƙarfafa shi shi kuma Allah wa tusabbihu ku dinga yawan yi ma Allah subhanahu wata'ala tasbihi bukuratan wa asila Sa- sahiya da maraice lokacin da aka zo sulhul hudaybiyah Quraysh kahuran da suka dinga zuwa suna zawa kamun jakadan na ƙarshe ya zo a yi sulhu wanda ake ce masu hailu ko da ya koma ɗaya daga cikin kafirai ta yi wai kun ga ƙaisar yau yake ce ma Quraysh kun ga sarkin rum yau kun ga sarkin eh, kisra kun ga najashi suka ce wane ne kake nihi suka ce ya ce muhammadu bin wannan nasu yanda na iske su yanda suke mishi akwai wata alwala da yake in yi alwala an kuka ga yanda suke rugubi da ruwan ruwan alwalan nashi kai ya kai ƙasa ta ɗauke in yayi kaki rububi ake tohin nashi kai ya kai ƙasa hal akwai wani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yayi kai amai sai zube shi a wani guri sai ce ma wani sahabi tayi ka binne shi inda ba tayi ka boye shi ka badin da ka wanda ya gani da ya kwana sai ya shanye ya komo rasulullah kaka yace ina kai shi inda ba wanda zai gani yace ina ka kai shi yace shanyewa ne ce wuta bata cin namun jikin shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam zaka so shi ka dinga tsan shi komi nashi amma hu annabi ku gane magana hu annabi hu aka ce ba wani can daban ba wani dan adam ya kako maka tuberculosis eh mana ya kako maka kaje ka tabko kaje ka shiga uku wannan rasulullahi ne tsarkakekke ne sannan kuma sadiqul masaduku ne mai gaskiya abun gaskatawa shine ake yake ce musu kun gani yanda in kuma zai musu magana za su saurara tsun gaba ɗaya abin da ya faɗi haka ake yi haka suke mai biyayya fa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana bisa mumbari a babban masallaci haka yana bayani sai ta yi azamna wani sahabi ya sayo kawashi ɗaya ciki annabi ya ce azamna kawai sai ya zamna akan kofa fa tukwana daga baya annabi ya ce kai shigo ciki annabi ne ya ce azamna kawai azamna in an ce annabi ya ce fa babu sha da baya haka suke san annabi haka suke karfafa shi suke ɗaukaka shi suke girmama shi shi wannan kahurin ya yi mamaki to kun ga irin wannan kafiran da aka yi sulhun wannan bayan shekara biyu duk mafi yawansu musulunta suka yi to da annabi ya shiga da yaƙi yaya da duk wanda mutanen an kashe su sabbin musulunta da wanda duk za su musulunta da duk an kashe su ba a sani ba amma Allah subhanahu wataala sai ya kame wannan aka ɗauki sulhun ya sa ma musulmai sakina a cikin zukatansu innal ladina
يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم نعم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفي بما عاهد الله عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما
lokacin da aka yi sulhu sulhu a ƙarƙashin itaciya wannan kun san mun ce sahabai suka shiga layi ko aka dinga zuwa ana zawwa ana ta sulhu hal akwai sahabin da ya yi mubaya'a so nawa so uku shi dai ya zo dai ya yi mubaya'a da annabi ya shiga daga gaba-gaba aka yi aka yi da shi da fari sannan kuma ya komo ya sake shiga tsaka-tsaka ya je ya yi mubaya aka komo ya koma kareci aka je aka yi mubaya da shi wannan kenan to Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka kaga wannan wanda suke yi maka mubaya'a alwashi innama yubayi'una Allah to Allah ne suke ma alƙawali mubaya'a da Allah ne suka yi kai an aiko ka ne daga hanyar ka ne aka yi mubaya amma Allah ne suke ma yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ita ce a samun hannunsu ku duba ku daraja gare su ha wanda suka yi bai a turduwan ɗin wannan ha daraja gare su tun suna duniya wa Allah ya annabi sallallahu alaihi yace baya shiga wuta duk wanda yayi wannan mubaya'a wannan mubaya'a da aka yi ta hata shajara karshen ita ce wannan baya shine babban conference na duniya da aka yi babban conference a karkashin ice aka yi shi wanda aka musu alƙawalin babu ku babu shiga wuta yadullahi fauka aidihim hannun Allah ita ce a saman hannunsu faman na kasa amma duk wanda ya warware wannan alkawalin fa inna ma yankusu ala nafsi ku sani kuma ya warware mugun abin warware alkawalin da yayi kanshi zai dawo wa man aufa bima ahada alaihu laha duk kuma wanda ya cika alkawalin da suka yi da shi da Allah fa sayu'tihi ajran azima Allah zai ba shi lada mai girma. Kunga a nan gurin, ana so a gaya mana cewa Allah ya tabbatar ma kanshi hannu, tunda ta yadullahi fawqa aydihim hannun Allah shine a sama hannayensu amma ho bakin magana ke ga dan kakka huce kakka rage shi Allah yace yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ne a saman su kalka kawo wata kuskurima ba a ce ba wani abu ko wata daraja ko wata alhurba ko wani kaza ba haka ba Allah ya ce Allah ta yadullahi fawqa aydihim ka faɗi yanda Qur'ani ya faɗi kuma kai shiru dan kai baka san ba yanda hannun yake kuma kokollo ka bata san ba ta dauki wannan yaya hannun yake eh Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir Allah ba ya da kwatankwaci ko daya ko dai baka kan kuskura hankalinka ma ya kawo aka kamar hannunka ne a ba haka nan bane ba wani abu ne nashi wanda baka sani ba yace sunan shi hannu shike nan magana ta kare ita ce tsantsar tauhidin da zaka dauka ka faɗi abin da Allah ya ce yana da amma ba tare da yaya abin ba yake ba tare da abin yana da kishiya ba la didda wala nidda wala tashabiha wala tamthila babu kamanta shi babu misalta shi a kawai haka aka ce haka aka ci wannan kenan aqida ce wadda take ita ce kai rada wannan sannan kuma Allah ya ce wa man aufa to duk wanda wannan man in shartiyya ce duk wanda ya cika abin da ya yi ma Allah nan alkawali to Allah zai ba shi lada mai girma ya ƙolu ta'ala linabihi sallallahu alaihi wasallam wannan a'a nan gurin mun wuce shashe tun maƙala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce ma annabi shi sallallahu alaihi wasallam tashrifan lahu saboda ɗaukaka shi wata aziman da girmama shi wata kariman da karamci da ya mishi Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka kaga wannan wanda suke yi maka mubaya'a innama yubayi'una Allah kamar suna ma Allah mubaya'a ne kenan ka kaulihi kamar fada Allah ne inda Allah ya ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah wanda ya bi ma'aiki tabbas ya bi Allah kun gane magana ko kuma yace yadullahi fawqa aidihim hannun Allah ita ce saman hannayensu huwa hadir ma'ahum ai Allah yana tare da su yasma aqwaluhum yana jin maganganun su wa yara makanahum kuma yana ganin inda suke a gurin da ake yin bai'atul ridwan din wannan wa ya'lam da ma'irahum kuma Allah ya san abubuwan da zukatansu suka boye duk abin da suke ji a cikin jikin su da zatan su duka sun sani wa zawahiruhum kuma da bayyana abin da suke duk ya sani Allah ya sani yanzu me kake ji a jikinka Allah ya sani kai da baka sani ba duk abin da kake ji da abin da kake tunani ma duk Allah ya sani eh mana abin ma yanzu na cewa me kake ji ya zaka ji me kake ji akwai wani lokaci ana farmi na bindiga kun san a Niger in za a ba mutum bindiga sai ka je an maka enquête de moralité kuma an ga ka cancanta ka dau bindigai wani lokaci ana cikin bulaguro sai muka je a mumu enquete de moralité muna so a ba mu bindiga to enquete de moralité kun san ina ake yin ta a gidan mahaukata a can ake yi doktor ne na mahaukata zai zamna da kai da shi ni da nazo na zamna sai ta mini barka malam muna lafiya lafiya sai ta mini me kake ji nace ya me nake ji me nake ji nace ya me nake ji to to a bayani ya yi cayi sai hi kake ji yanzu ko ɗari ko tsanci a sai ka ce ɗari ko zayi yanzu babu ɗari babu zayi yau an cewa mi kake ji to ya zaka ce an kyacce da moralite don a tanne yin ba mahaukaci ba in wanda ya ce ji nike kamar buge ka ko in shaƙe kai an ba shi farmi ɗin ai wannan ya yi ƙarfin wannan ko to Allah ya san wannan abin da yake cikin zukatanka duk abin da kake ji a jikinka ko ma yaya ne Allah subhanahu wata'ala ya san da wannan kaga da ma'ir kenan kuma da da da da, zawahir duka ya sani fa huwa ta'ala huwa al-mubadi bi wasitati rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubayi Allah ta'ala shine ake ma mubaya'a amma da wasital annabi sallallahu alaihi wasallam da wasita yanzu misali da muke kallon gabas muna sallah wanda zai salla a makka a cikin kewayen harami cikin masallacin ka'aba ai ka'aba yake kallo ko to ka'aba ita yake bauta ma ka'aba ita yake ma ruku'i ka'aba ita yake ma sujada ba wannan bane ba ko Allah yake ma amma daga bangar jiharta lokacin da Allah subhanahu wataala yace yace ma mala'iku kuma annabi Adam sujada kuma sujudu li Adama وإذ قلنا Mun sujada ga Adam.
للملائكة اسجدوا لآدم to kaga a wannan lokacin فسجدوا إلا إلا إبليس إبليس أبى واستكبر Malaman وكان tafsiri من suka ce, الكافرين sujadan nan da mala'iku suka yi Allah ne suka ma amma annabi Adam din alƙibla ce kuma Allah sujada daga alƙibla annabi Adam shi ma kuma darajawa ce dan yanzu Ka'aba an kana sallah baka ce ba Ka'aba ba ni kaza ba Ka'aba ba ni kaza ko ka ce a Ka'aba ta baka a daki ne kawai da Hajarul Aswad a cikin shi sun banta shi ma da ake gurin dawafi Umar ta yayi na san kai dutse ne baka karawa baka ragewa yace in ba dan naga annabi ya sumbance ka da ban sumbance ka ba Allah ake ma daga wannan alƙibla shine bayani to Allah subhanahu wataala ya san wannan wanda ya cika alƙawalin shi tsakanin shi da ubangiji alƙawalin wannan da aka yi yadullahi fawqa aydihim to Allah ya ce fasayutihi ajran azima Allah zai bashi lada lada wanda yake shine lada mai yawa sai ya ce ka qaulihi ta'ala kama a faɗa Allah ne inda ya ce inna Allah ishtara minal mu'minina إن الله anfusahum wa اشترى amwalahum من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن na'am ومن أوفى بآده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز To العظيم kaga wannan bayanin da wannan bayanin wannan sura a cikin suratul Tauba. Wannan ayo aya a cikin suratul Tauba wadda wadda ka karanto. Wannan kuma mu muna cikin suratul Fatih amma bayanin nasu duka ɗaya ne. Wanda ya warware Allah ya warware ma. Allah ya ce inna Allah ishtara Allah ya sayi minal mu'minina daga gurin mu'minai anfusahum kawunansu wa amwalahum da dukiyarsu bi anna lahumul janna. Allah zai ba su aljanna ku ba da kanka ka ba da dukiyarka kuma Allah ya baka aljanna alƙawali ne tsakaninka da kai da ubangiji yuqatiluna fi sabilillah kai jihadi a cikin tahiyar da aikin Allah fa yaqtuluna fa yuqtalun ka kashe a kashe su su kashe eh kowa iya jin zahi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun kun kuna jin zahi su ma suna jin zahi ko kuma kuna kamnar wani abu gurin Allah wanda su ba su kamna to wa'adan alaihi haqqa alƙawali ne daga gurin Allah na gaskiya wannan alƙawalin ya tabbata fit taurati wal injili wal qur'an akwai shi a cikin attaura akwai shi a cikin injila akwai shi a cikin qur'ani gashi muna karanta shi wannan alƙawalin wa man awfa bi ahadihi min Allah duk wanda ya cika alƙawalin shi daga gurin Allah fa fastabshiru bi bai'ikum to ana maka albishir da wannan mubaya'a alladhi baya'atu bi wanda kai mubaya'a alwashin wannan da kaci zuwa ga Allah wa zalika huwal fawzul azim wannan shine babban rabo in dai jihadi ne yaƙi ne za a ta yi kai ƙarshen ta ma annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi man salla saifahu man salla saifahu fi sabilillah faq- faqad baya Allah takobinka ka zare akan bin hanya Allah ka huto akan la ilaha illallah kama Allah alƙawari ne magana ta ƙare alƙawari ne to fa ana nihin ba yanzu baka fito ka zare takobi ka ce yaki zaka a'a zuwa yaki na musulunci sai da shugaba na musulunci sai da al- a- a- ahkam gare shi wannan kawai fada ne ake yi da wannan da wannan su yi fada da sauransu amma sai da al'umma ta gamu gaba ɗaya wanda babu kahuri a ciki kuma al'umma ta gamu gaba ɗaya wanda kahurai ne a ciki sai da shugaba jagora na musulunci akwai hukumce hukumce da yawa na hutawa yaki yakin musulunci wannan kenan sai Allah ya ce me سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا
na'am يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا ودرا وأراد بكم نفعا بل كانوا لا بل كان الله بما تعملون خبيرا a lokacin da aka tahi mubaya a wannan kun san annabi ya hutar da mutum dubu da ɗari hudu haka muka ce ita ce ƙaunar rajiya ko da aka zo ba a zo ba garin marka don yaƙi an zo ne a yi umara sai aka samu wani aka sai aka tura usman aka yaya ta zance cewa an kashe usman sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a yi mubaya'a alwashi ba gudu ba ja da baya shiga za a yi da yaƙi ashe ba a kashe ba usman to wannan alwashin da aka ce za a shiga to akwai wasu munafukai wanda suna cikin tawagar ta annabi ba su zo ba suka shiga layi aka suka yi mubaya'a ga annabi wasu daga can kamar su aljaddu bin qais shi kawai taguwar shi ko abin hawan shi ya kada ya can wajen ya taye shi da ya ga ana mubaya'a ya san yanzu yaki me za a yi sai ya tsire mana huki ne wani kuma da ya ja wani quraish wani wani arabi ya huta shi ma ya kama hanya aka ce kai ina zaka ta dabba ta ce ga tun zan je in taro munafiki ne munafiki ne haka nan ne munafiki ne akwai wanda ba su je ba suka yi mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wasallam to in sai kuma usman ya zo ba a yi ba yakin to sai Allah ya ce ma annabin shi kamun su zo sai Allah yake gaya mai abin da za a yi sai ce sai ya ƙulu lakal muhallafuna wannan wanda suka suka yi saɓani suka yi jinkiri ba su zo ba suka yi alƙawali min al'arabu daga cikin mutanen karkara za su ce maka a gaba za a yi abun Allah ne ki gaya annabin shi za su zo su ce maka shagalatuna amwalina wa ahaluna fastaghfir lana ai dukiyanmu shi kamar wanda ya tahi tarban dukiyar shi taguwar shi da iyalanmu su suka shagalar da mu saboda wannan aya wasu na fassara ta cewa ai ba sai su ba yan bai atur ridwan duk yakin da aka yi kamar su fatahu makka kamar su uhudu kamar su yakin duk da aka yi akwai munafikai wanda ba su huta ba suka ta yaki in suka zo su ce a wallahi yara da mata da tsaron in kal aje a musu banna da sauran su kawo uzurruka kawai su ga ma annabi dukiyar mu tsaron kaza kaza duk su suka shagalar da mu ba mu ta yi ba annabi fastaghfir lana annabi ka nema mu gafara gurin Allah shine wani malami yace in kai ne ka gafarta musu ka nema musu gafare kuma daman tuntuni wa Allah ya ga maka munafikai ne ƙarya ce za su zo su ce maka shagalatuna amwaluna wa ahluna kuma suka zo din suka faɗi fastaghfir lana ka nema mu gafara Allah ya ce yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi abin da yake cikin zukatansu bi bakinsu harshen su abinda baya cikin zukatansu to qul ga ya musu ga ya musu faman yamliku lakum min Allahi shay'a wane ne ya isa ya mallaka muku ya iya ya ije muku wani abu daga gurin Allah in arada bikum darran aw arada bikum nafa'a in Allah ya nihin ku da wata cutarwa ko Allah ya nihin ku ku samu wani amfani waye isa ya hana waye isa ya hana wannan bal kana Allahu bima ta'maluna khabira bare dai ubangiji ya zamanto mai bada labari ne ga duk abubuwan da kuke aikatawa kaga wannan annabi yana gaya musu cewa abinda ho zai same ku na alkhairi babu wanda ya isa ya hana abinda zai same ku na sharri kuma na cuta ha'ilo babu wanda ya isa ya hana kuma dama Allah ya gaya mana ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abin da Allah ya yi ma mutane buɗi na rahamar shi to babu wanda ya isa ya hana ba haka na na na, na mine wama ma yaftahi Allahu linasi min rahmatin fala mumsika laha duk abin da Allah ya yi ma mutane buɗi babu wanda ya isa ya damke shi ma yumsik wala mursila lah duk abin da kuma Allah ya damke babu wanda ya isa ya baka shi wannan haka ne tabbas dole ka sa shi a cikin kanka wani yamsa suka Allah bidurrin fala kashifa lahu illa in Allah ya nuhe ka da wata cuta babu wanda ya sai yaye maka wannan cutai sai shi Allah subhanahu wataala ya zo a cikin hadisul qudsi Allah yake cewa ya ibadi ku sani law anna awwalakum wa akhirakum da dai na farkonku da na ƙarshenku ijtama'u suka haɗu ala an yanfa'uka bi shay'in ya abdi ya, ya abdi ko lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak al'umma gaba daya wa in ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf da al'umma za ta haɗu gaba daya suna so su maka taimako daya ɗaya abu ɗaya suke so su taimaka maka Allah ya ce ba su isa su taimaka maka da komi ba in ka ga sun ma wani abu to dama wannan abun an rubuto sai ka same shi kuma haka nan al'umman nan ta haɗu gaba ɗaya suna so su cuta maka da wani abu ɗaya su hana ka samu ko su su kulla maka da wani bakin ciki to ba su isa ba gaba ɗaya ba su isa ba in ka ga sun ma wani abu annabi ya ce Allah ya ce sai dai wani abu wanda dama Allah ya rubuta wannan abin sai ya same ka wai dan ka san magana haka take ta kare babu wani ja in ja sai ta akai maka rufi'atul aqlam wa jaffatus suhuf alqalumman da akai wannan rubutun hal an ida rubutun an dauke su takardun ma sun bushe haka za a yi haka za a yi to kenan ka sani duk wanda ya saba ko duk abin da kake zaton cewa ba za ka samu ba don wani to ka hudda wannan abin daga cikin kwakwalwarka wani bai isa ya hana ka ba kuma bai isa ya baka ba duk abin da ka samu Allah abin da ka rasa Allah ka koma ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce bal zanantum Allah bal zanantum allan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila alihim abadan wa zuyina dhalika fi qulubikum wa zanantum zanna as-sawi wa kuntum qauman bura Allah ya ce bal zanantum bar dai kun yi zato ne kawai allan yanqaliba ar-rasulu cewa shi ma'aiki ba zai dawo ba wal mu'minuna da mu'minai ila ahlihim ba za su dawo ba zuwa ga iyalansu abadan hal abada shikenan kafirai kashe su za su yi wa zuyina dalika fi qulubikum an adanta wannan shedan ya adanta wannan magana a cikin zukatanku wa zanantum zanna sau kun yi mugun zato ga Allah wa kuntum qauman bura kun zamanto mutane ne halakakku fasikai in ji katada yace fasidin fasikai ne kun ɓace kun lalace har kuke ma Allah zato kaga nan gurin wasu ce a'a su wai lokacin da annabi ya huta umarar wannan zuwa maka hal aka yi sulhu da biya su kahuran da basu huta ba ko kuma wasu suka ce a'a fatahu makka lokacin da aka huta yakin makka ko kuma kowane yaki ma dai duk munafiki in bai huta yaki dan annabi in ya huta yaki suwa yake bari a gari da ka zo garin annabi ya huta yaki zaka isko daga yara sai mata sai manahukai da yara da mata da manahukai su ake bari a gari sai ya huto bai ganin kowa ya ce yau kai ma kana na ashe manahuki ne da shi da shi duk daya eh akwai wani sahabin annabi ana ce mai huzaifa annabi ya zana mishi dukkan manahukan da ake tare da su ya zana mai ya zana ma huzaifa wanda ake cewa sahibu sirrin nabi wanda annabi ya gaya mai ya ce mai wane manahuki ne wane manahuki ne wane manahuki ne su kusan ɗari uku har bayan annabi sallallahu a lokacin in ya mutuwa in manahuki ya mutu annabi bai zuwa kai shi bai mai sallah bai zuwa kabarin shi eh Allah ya hana wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri kakka tsaya akan kabarin shi kuma kakka mishi sallah to bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan hal mutuwa abubakar Umar ya san da wannan zancen sauran sahabban da suka yi saura in mutum ya mutu sai Umar ya ce ku je ku leka Huzaifa ya je in an ce Huzaifa yana nan sai Umar ya tashi ta yi an ce kai Huzaifa ya ya huta ma ya ta yi garkashi Umar ma bai zuwa ya san Huzaifa shi yake rike da su ya san su tsare to wannan kenan yace mi kuma ومن لم يؤمن بالله ورسوله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا آترنا للكافرين سعيرا وسني ومن لم يؤمن بالله دو وند بيبا إيماني دا الله دا منزنشي تو إنا آترنا للكافرين سعيرا Allah ya ce mu mun yi tattalin sa'ira wutar sa'ira ga kafirai wuta ta nawa ce a zurfi sa'ira ta nawa ce ta nawa jahannama lazahutta masu ira saƙar jahim hawiya hawiya ita ce kadarkon ƙasa sa'ira ta nawa ce to can za a saka su Allah kiyaye Allah raba mu da ita walillahi mulku samawati ولله ملك السماوات والأرض na'am يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما
walillahi mulku samawati wal ard ku sani mallakar sammai da ƙasai dinna Allah ne yaghfiru liman yasha Allah yana gafarta ma wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha Allah yana azabtar da wanda ya ga dama wa kana Allahu ghafurur rahima kuma lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai kun ga wannan isha'a kin ta Allah wannan so kin Allah yana azabtar da wanda ya ga dama ya gafarta ma wanda ya ga dama shine muka yi bayanin shi kaɗan jiya shine almashi'a alka- alka- alqadariyya ash-shar'iyya da almashi'a alkauniyya ash-shar'iyya ganin dama so na Allah na kaun na na na, na halitta shi ya halicci musulmi ya halicci kahuri shi ya halicci wuta shi ya halicci aljanna shi ya halicci duk wani abun da zaka yi ka shiga aljanna kuma shi ya halicci abin da zaka kafirce mai ka shiga wuta wannan duk ya sani kuma shi ya abin shi ganin damar shi ne shine mashi'a alqadariya bangaren kaddara alkauniya mashi'a alqadariya alkauniya ta biyu ita ce almashi'a ash-shar'iyya ganin daman Allah na shari'a a ganin daman Allah na shari'a kuma bai yarda ba bayan shi sai sai kahurci wala yarda li'ibadihi al-kufr Allah bai yarda ba bayan shi su kafirce mishi to sai kai ka kafirce kenan a ganin damar shi na shari'a kuma sai ya sa ka wuta ya babbaka ka a ganin damar shi ne wannan Allah ya san da wannan duka saboda shi Allah kana kana Allahu gafurur rahima mai gafara ne mai jin kai ne ga wanda ya bi shi ga wanda bai kafirce mishi ba na'am ci gaba سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم na'am تريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا
na'am بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
mu komo dai kan zancen bai'atul ridwan نعم wannan ayan ma dai akan zancen take bayani Allah yake gaya ma annabin shi sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙulul muhallafuna wannan dai da suka jinkirta ba su ta yi bayakin nan za su ce maka idan kalabtum ila maganima lita'khuduha lokacin da ku shuɗe zuwa wata ganima don ku ɗauke ta za su ce da runa nattabi'ukum ku bar mu mu bi ku mu ma mu samu yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so su canza maganar Allah da ya yace ba a ba su ba kullan tattabi'una ga ya musu ba za ku bi mu ba ku bari ayi sharhi sai ku gane ayi abin da take ni kashin baki ne yanzu kadhalikum qala Allah min qabl haka nan ne Allah subhanahu wata'ala ya fadi tun daga farko fasa ya kuluna bal ta hasuduna na kuma ya ce muku in suka yi haka za su ce ai hasada ce kuke mu wai annabi ya ce musu hasada dan kan mu je mu samu bal bari dai kanu la yafqahuna Allah la la yafqahuna Allah illa qalila sun zama to ba su fahimta al'amarin ubangiji sai dai yan kadan la fahama lahum ba su da fahimta to mi ayan nan take karantar da mu lokacin da su waɗanda suka yi bai'a alwashin wannan ai akwai wanda ba su je ba ko to wanda suka yi alwashin wannan za a ta yi wani yaƙi na haibara yaƙin nan kuma ganima ce za a kwaso wadda take yi ta ci sai Allah ya musu alƙawalin cewa to duk ganimar da za a samu a haibara na wannan mutanen ne su kaɗai su kaɗai za a ba ba a ba wani in ba su ba kaga can sun ci riba mubaya'a da annabi kuma za a yi yaƙi yaƙin haibara duk abin da aka samu na ganima na yaƙi nasu ne su kaɗai za a raba ma su ko duk wanda suka yi wannan mubaya'a sai da suka tafi yaƙin mutum ɗaya ne abdullahi bin jubair abdullahi eh, jabir bin bin abdullah shi kaɗai ne saboda wasu uzuri bai tafi ba wannan yaƙin to ko ya ta yi ko bai ta yi ba Allah ya ba su ganimo na hadda shi za a raba an fahimta ko to shine nan gurin ya kula ta'ala Allah ta'ala yake cewa mukhbiran an al-a'rab alladhina takhallafu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin al-a'rab mutanen karkaran nan da suka ibin annabi sallallahu alaihi wasallama fil umra hudaybiya lokacin da aka tayi umra ta hudaybiya idh dhahaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu ila khaybar to annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi suka tahi zuwa haibara yaftahunaha su je su bude garin haibara annahum yasaluna an yakhruju ma'ahum ila magnam sun samu labari za a ci riba sai suke cewa to za mu tahi tare mu ma yanzu da mu za a tahi sun samu banza ta faɗi ko to Allah ya ce ba a zuwa da su Allah bai ci bai raba wa kad takhallafu an waqtis muharaba muharabatul a'da alhali lokacin da aka ce ga yaƙi na baje-baje za a taho a yi sun kiya sun soke wa mujadalatuhum wa musabiratuhum sun ki su bi tare da annabi ko su haƙurƙurta a tahi a yi sun kiya sai yanzu fa amara Allah ta'ala rasulahu sai Allah ya umarci ma'aikin shi Allah ya adana lahu Allah ya adana lahum kada ya ba su uzurin biyan shi bin shi kada su bi shi gurin yaƙin wannan fi dalika a cikin wannan yakin na haibara mu'aqibatan lahum saboda a musu uquba a ɗanɗana musu min jinsi dhanbihum saboda irin zunubin da suka yi can sun ki mubaya'a sun ki huta sun halafa nan kuma sun ga za a je a kwaso riba suke so a tahi da su Allah ya ce ma annabin shi kakkata tare da su fa inna Allah ta'ala qad wa'ada ahlul hudaybiyya bi maganim khaybar mutanen da suka yi sulhu suka yi ridwan bai a alwashi na hudaybiya Allah ya musu alƙawalin maganim maganim shine dukkan ganimar da za a samu a Khaibara su kadai za su raba wahadahum su kadai la yusharikuhum fiha ghayrahum min al-a'rab ba wanda zai a ba a ciki wanda cike daga cikin al-a'rab muzamna karkara kaga wannan huwa wa'adul ladhi wa'ada bihi ahlul hudaybiya mujahid ya ce wannan alkawalin ne da Allah ya ma an hudaybiya a khatarahu ibnu jarir ibnu jarir haka ya zabi wannan fasarai ibnu zaid yake cewa fa in raja'a fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum fasta'adhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'iya wa lan tuqatilu ma'iya abada innakum raditum bil qu'udi awwal marra sai aka ce mi faqa'udu mal qa'ilin cikin suratul tauba in aka dawo aka ce za a ta yi yaki suka ce tambaye su za su tambaye kahuran ko kuma munafikan za su zo su ce ya rasulullahi a tafi da mu ce musu tunda kuka yarda kar ku je da fari yanzu ma bu kwaje ba ban sani ba ko kun gane magana tunda fari su kuka saba yanzu ma kuma bu kwa bi mu ba saboda yanzu ga wannan za a je a kwaso ko to bukku tahiya tare da mu wannan shine alƙawarin shine suke so su saba to mu komo kan aye سيقول المخلفون إذا انقلبتم إلى مغانم مخلفون wanda suka sassaba za su ce muku idan kuka kama za ku tayi gurin maganima gurin ganima za su lita'khuduha zan ku kwaso ganima za su ce muku mine zaruna na tabi'uku ku bar mu mu bi ku sai yanzu ku bar mu mu bi ku yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so wai su canza magana Allah wacce ce magana Allah Allah da yace ba kwa bi mu ba kakka ɗauke su kakku ta tare da su so suke ku canza wannan ƙul to ga ya musu in suka ce annabi mu biyu ku mu je yaƙi lan tattabi'una ku ce bukubun mu bukubun mu kazalika qala Allahu min qabl haka Allah ya fari tun da farko in ka ga ya musu haka kuma fa sayquluna bal tahasuduna sai kai sun ce a hasada ce kuke mu dan kan mu je dai mu samu kuma Allah ya ga mai kuma haka akai bal kanu la yafqahuna illa qalila bari dai Allah yace ba su fahimta komi sai kaɗan daga cikin su sai mi gaba قل للمكلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم نلي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا
نعم وإن توليتم وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما
نعم جكا ليس على الأعمى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى نعذبه عذابا اليما
Allah subhanahu wata'ala ya ce kullil mukhallafina ku gaya ma annabi gaya ma wannan wanda suka jinkirta suka ki tahiya min al-arab daga cikin mutanen karkara satudu auna to za a yi kiran ku ha wannan na haibar banda ku bar zancen shi wannan ba a zuwa da ku Allah ne ya ce ba a zuwa da ku to amma za a satudu auna za a kira ku ila qaumin zuwa wasu mutane yakin su uli ba'asin shadidin masu tsananin ƙarfi to qatilunahum za a kira ku ku zo ku yaƙe su a yusulmu ko ku su musulunta fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana in kuka yarda kuka bi to Allah zai ba ku lada kyakkyawa wa in tatawallaw idan kuka juya kuka bada baya min qablu tun gabanin wannan kamata mawallatu min qablu kamar yadda kuka kita hiya tun da farko yu'adhibukum adaban alima to Allah zai buku azaba azaba mai radadi kun ga sharadin da farko ga abin da aka yi aka ce ƴan haibara su suke da wannan gani mai suka ce hasada kuke mana aka ce a'a to yanzu za a neme ku zuwa wani yaki wasu mutane ne masu karfin tsiya za a zo ku tafi in kun bi Allah zai cika muku ladan ku in ko ko kiya to Allah zai zai yu'adhibukum zai azabtar da ku wannan gurin malaman tafsiri sun sun samu da dama bayani akan wannan aya wasu suka ce wannan inda za a sake kiran nasu ai yakin rumawa ne farisa wasu suka ce farisawa ne wasu suka ce a banu hanifa ne mutanen usailama kazzab shi dai ala kulli hal wasu mutane ne masu ƙarfi za a yi kiran wannan munafukai a ce ku zo ku yake su ko su musulunta ko kuma yaki to su wane ne a cikin nan malamin tafsiri mafi magana wadda take raje ita ce mutanen musailamatul kazzab su ne saboda su musulmi ne suka kafirta musailamatul kazzab wani ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kullo yace shi ma annabi ne sai ya rubuta letter ya aika ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace min Muhammadu rasulu bin musailama rasulullah yace daga musailama ma'aikin Allah ila Muhammadu rasulullah zuwa Muhammadu ma'aikin Allah ya ce Allah ya aiko ni ya aiko ka ya aiko ka a Hijaz ni kuma ina nan ɓangaren zan tsare wajen Iraq da Sham da sauransu inda yake ya ce shi ma annabi ne ana mushi wahayi annabi ya karanta ya tambayi yan aike annabi ne suka ce annabi ne ana mushi wahayi annabi ya ce ba dan ba a kashe yan aike wadadan kanku zan fara annabi ya mai da letter ya ce min muhammadin rasulullah daga muhammadu ma'aikin Allah ila musailamatul kazzab zuwa musailama makaryaci ya ce aslim taslam kawai ka musulunta ka kubutar da kanka to shi musailama shi haka akai da shi to kenan lokaci ya yake gwadawa sai mun suko muku kan mukan aya wannan saboda akwai bayani da yawa da ita Allah kai mu gobe aya ta goma sha shida insha Allah abinda muka yi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka don girman zatin ka don iyawa ka don kai ka sani mun musali ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabbin shiga mu aljanna gaba daya ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta komin dacin ta ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata komin dadin ta ya Allah masu neman aure daga cikin mu ka ba su a inda suke so ya Allah samari ka shiryar da su zuwa ga abin da kake so shaye shaye da yayi yawa Allah ka iya mana da shi ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya wanda ba shi ya mamaye ya Allah muna roƙonka ka ba su abin da za su biya lokacin Ramadan muke tsanani wannan na rashin ruwa Allah ka kawo mu saukin shi da tsanani na abinci Allah ka kawo mana saukin shi bi rahmatika ya arhamar rahimin حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.